من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a daren 28 yinin 27 watan biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1448 Allah ta'ala muke roko ya sa mu dace a duniya da lahira da tsarkin sunayensa malam yake cewa ta mu tashi a salatin annabi mafil kuburi ko to za mu ɗan dawo baya kenan mu tashi a nan gurin ko وأن الصراط حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور كما دول متن يدا yayi imani cikin ƙari na tahiya ga wanda ya ga dama tunda malam ya ce fa in sallamta ba da haza ajza ka idan kai sallama bayan ka je ashhadu an la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yayi amma wa isita kulta wa ashhadu anna allazi jaa bihi muhammadan muhammadun haqqun وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم صل كما متن إيماني din yana jero abubuwan da mutum wajibi ne musulmi ya imani da su akwai kuma cewa Allah subhanahu wataala zai tada da wanda yake cikin kabari shi yasa mun yi bayani a satin da ya gabata a kawadan karawa za a yi ba yawa sosai cewa da nashi radiyallahu anha wasu yahudawa mata wato tsofaffi sun shigo wajen manzon Allah a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi baya gida da yake aiki ta saba yin haku mai ta an gane maganin wani lokacin yawa bai faru kuma ga yadda faɗa muku ne ko sahabbai tafiya suka yi unguwa in suka dawo duk abin da yake ake ya faru a can sai sun faɗa mu zan salama ta ce ni ko a jikina ma ban kawo gasgata su ba suka ce min lallai su yahudawan nan mata guda biyu suka ce min a cikin kabari ana azaba na ce ƙarya kuke yi ban ma ji a raina zan yadda ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbatar da cewa a cikin kabari akwai azaba yasa daga cikin addu'ar da manzon sallama ta ce bayan nan yana yawan yi Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masiihid dajjal wa min azabi jahannam wa min azabil qabri wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa azaba da ake yi a cikin kabari gaskiya ne har muka ce irin masu kashu ba ce ce maka mene idan kura ta cinye shi na kabarin ko idan aka yi bombin din shi misali aka sa bom ya daga da nama shi kuma ina ne aka ga kabarin kun gane maganan muka ce a asali abin da basu gane ba shine rai ake muwa azaba ba gangan jiki ba ko a lahira din da ake azaba wa yan wuta ai idan da za a cire ran yan wuta ba za su ja zaman baya kuma sannan ƙara gina halitta da za a yi wa ɗan adam sabo amma ita wannan rai da nake motsi da ita ita ran za a je da ita can lahira kenan kun gane magana amma sake gina wani bukari mai kama da bukari kun gane maganan kuwa shine zai ma Allah wahala ni da ku duka mun yadda halittar farko ne yafi wahala Allah ya ce afa ayyina bil khalqi awwal wai a halittar farko mun gajiya ne kun gane maganan kuwa wanda ya dan adam da farko shi yafi bashi wahala ko komai da wani iri shi ni da ko duka mun yarda cewa kai abu da farko yafi bada wahala amma maimaita irin shi abu ne mai sauki ba ka bane to shine a duniyan ta ma kenan na ce muku za ga wani ya kama da wani ba ka bane to a sake halittar mai wannan sifa din shine zai bada wahala shi da na'am yawwa na farkon Allah ya ce bai bashi wahala balle kuma abin nan sannan shi kuma Allah fa da halittar kura da halittar zaki dalitan giwa dalitan sauro an san dai sauro ko wanda karanci cizo ka kai mai duka su kenan ka buge shi dukkansu da kumfai ku ne ke halitta ka san ko giwa an ta tsaya gaban ka za ga eh halitta ce ba sauro kuma ka kai hannu ka make shi kuma duka shi da kumfai ku ne ke halitta ka san ko dan adam ne idan ya girma sai ya bashi mene wahala in karami ne sai samu mene to shi Allah duka da sauro da giwa duka kumfe ku ne yake kuma ba dan wai girman ta ne yasa ba ta da yawa a duniya ba a'a shi kuma ba dan kankanta sa ne yasa yake yi da yawa ba a'a kawai haka ya tsara rayuwar da ya kasance kawai Allah ya samu dace yasa sun kawo ma shugaba sai ka tambaye su wai to gangan jiki ake mu azaba ko kore in dai ya sake ya ce ma rai ne a ce mai to akwai azaban kabari to me yasa ake kiran ya azaban kabari saboda galibi in ka kasan mamata guda ɗari to Allah da casa'in cikin su an sa su a ramin kabari ne an gane magana a duk ɗari casa'in an sa su a ramin kabari ne sai da gila goma kura ta ci bomi ya ta da su kun gane magana irin waɗannan tunda zai harbi mutum a daddaga shi amma kuma za sa ko da hannun aka samu za sa yana shi ne sai ake amfani da wannan karo amma hayatun ne barzakhiyya rayuwa ce tsakanin ta duniya da ta lahira kawai an gane maganar shi da yake wancan tunanin nashi da dadde ne yasa ya lissafin cewa tunda a kabari ne ake azaba wanda bai je kabari ba shi banda shikenan ai ko wancan da yake cikin sahih bukhari da ya ji tsoron haduwan shi da Allah din nan yace idan ya mutu a kona gawan a barbada tokan nashi a ruwa bi iska kuma wani bangaren a watsar saboda dai kar a sake ta da shi da Allah ya ta da shi mai ce mishi ya ce mai sa kai haka ya ce Allah tsoron haɗuwa da kai ne kawai sani da ragadi ya gama dide wani jibar baru da zai ayan da ba haka ba ne an kona gawa to kan ma an barbaɗa biya iska ba shi kenan ba wannan dai kamar riga an gama da shi ko yasa ko masu asiri da suna amfani da irin waɗannan salama ma iya hawa iya nariya turabiya ba duk wanda ya je asiri boka ya tambaye shi suna to a ɗayan hudun nan ne ba na biyar ko dai a ruwa ko iska ko ƙasa ko wuta suke nan fa gudana su ne faɗe su da larabci shi sa idan sunan nashi ya zo a cikin da'iran wuta ne shine in sun gama sai su ce aje a sa a wuta ta ji dalilin da ya sa ila baka san dalilin da ya ce aje a birni ba a sunan shi wanda za a muwa aikin ne misali a sunan shi sai aka ce misali dan wa za a ce to dan kanta ko yawa misali a ce shi za a muwa to idan su daman alifin bawon sun riga sun kasa shi hudu to idan sunan ya zo a gidan ma'iya ruwa ke nan ma'u ko yi da daga jance a je a jefa ruwa ai kusa ana yin haka yi go idan kuma sunan nashi zuwa bangaren kasa ne turabiya kenan sai da an ce a je kofar ɗakin nashi a haka a sa ko kuma wajen murhu ka gane da irin waɗanda abubuwan nasu shi ne kawai karatu ne mai zama kashi wanda su suke yi wa wani iya ne wa Allah ya samu da ce wahidu abdulsalamu bali ne ya ce ba don gudun kare amfani da lafazin da ake kira aljanun ma wasu ɗauke salama ba da sai ya faɗa a cikin littafin shi na sarifin fatar fita sarfi da saharatul ashirar an gane ko da aka yi bayani sosai a kansu da kuma hujjoji da ke tabbatar cewa ko aljini yana iya shiga jikin ɗan adam in aka yi mutum asiri da izinin Allah in Allah ya so ta rabe shi na iya faruwa da shi ya kawo hujjoji da dama kuma wanda ba za su karyatu ba Allah ya sa mu dace dai mu tayi din anasi ne kaga duka irin waɗannan abubuwan ana amfani da su da haka shi wancan ya kona gawan an kuma buwar baɗar toka ya biya ko amma ya sha me kufa ya kulu ba ya tara tokan gaba ɗaya mai da shi tsaf sai ga ɗan adam kuma yana motsi to sai kuma mene what next dole ya sallama ko shi ne ya ce mai yamin da to nan tsoron haɗuwar shi da Allah ɗin kuma sai Allah ya gafarta mishi shi ka san ba wai mutum ne zai ce ni ina jin tsoron haɗuwa na da Allah ba a ka san shi mutum ya ji tsoron haɗuwar shi da Allah alama ne na zai yi nasara fa to ba wai ɗan ne zai ce ni ban na jin tsoron Allah ba a ba wannan yake magana ba aikin shi ne yau da kullun ne zaga yana taka tsantsan shi ne alaman yana jin tsoro misali idan yaro ya ma baban shi laifi kuma ya san baban nashi mai zafi tunda halitta ne yana faɗa wani ko yana tunanin haɗuwan shi da baban shi me yake yi zaga ya in yaran mu ne na ƙauye zaga yana ta zazzagayawa gidan yana so ya shiga yana mene me yasa sau abin da zai je ya dawo ba haka ba ne to wannan tsoron shine Allah subhanahu wataala yake so bawa irin shi sama da wannan ma mana kullum ba yana takarar tsan za a kar a samu matsala wajen lissafin ya zo ya karye mai da yin su ne na wani ma kafa makamar rabbi jannatan wanda su tsoron tsayawa gaban ubangiji su isabi sai Allah ya ce aljannan biyu zan ba su ai da kuma wannan da manzala ya ce mutum da ya tuna da azaban Allah ya tuna da rama Allah ya lissafa ya ga bai komai ba kawai kama kuka shi kadai ba baban shi mutu ba maman shi ta mutu ba ba kanin shi mutu ba matan shi ta mutu ba wani asara da yayi na dukiya ba komai kawai ya tana tsohon shi da Allah ne kama kuka wannan hawaye sanadiyyar ta sai Allah ya sa shi mai shi shekara dubu hamsin yana cikin hutawa shi irin wannan kace a din galibi in baka san Allah ba kuma ai zaka samu shi a ne inda ka sa akwai wanda zai creating din ya kirkiri kukan ƙarya to shi kuma wannan ba zai fitar da shi ba eh an gane maganan kuwa ko tsoron Allahn ƙarya duka malamai sun yi bayani Allah ya sa mu dace to shine wa annal wa anna Allah ya basu man fil kubur ma'ana aqida ce ta musulmi dukkan musulmi na gari dole ya yadda cewa bayan an mutu za ta da bayi kasa akwai firat din da suke cewa a arna kenan ba wani rayuwa kawai shi sa Allah ya ta kawo su a cikin alkur'ani inni illa hayatun duniya da mutuwa na haya suka ce rayuwar mu kawai ta duniya ne wasu mutu wasu rayu wai ga ga wani ya mutu za ta da wani bai kama da shi a wani gurin kai ne baka sani ba ji su arna din kenan an gane maganar kuwa in kuma annabi ya matsa cewa idan an mutu za a tada su sai sai to yaushe ka gane magana gobe ne ko jibi ya faɗa musu deadline shi kuma zai ce Allah subhanahu wataala ya bar maka ya sani da sauransu to da galibi wanda bai yadda akwai tadawa ba idan ka matsa za a tada zai ta kawo maka hujoji kamar wancan na mai azaban kabari misali ya ce maka ungura ta tufa idan kaza kun gane maganar shi yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace inna fil bayani la sihirin a cikin bayani akwai daukan hankali dan wurin Allah ya mishi baiwan bayani in ya fara kawo hujoji sai ga kai da matsala Allah ya sa mu dace so irin waɗannan galibi in kaje kana tattauna da su karka kawo aya karka kawo hadisi karka kawo maganan wani malami zalla kawai hankalin ne za ka yi aiki da shi an gane maganan in ka kawo aya bai imani da ita ba idan ka kawo maganan mai salama bai yadda da shi ba in ka kawo maganan malami bayi da lokacinka amma dole ya daina da hankali ya ko sai kai mishi na imamu shafi da ya ce wannan jirgin ruwa ɗin nan yace ya sara kai shi yaka manya-manyan katako yaka bubbuga ma kanki kusa ya yi katuwan jirgin ruwa ya yi ledi kawai ya fara tura kanshi irin yan ba Allah na ya ce kai ba zai yi ba a ce da bishiya ta yanke kanta ta yanke katako ta buga kusoshi ta yi jirgin ruwa wannan kato ta yi lodi ta kama tafiya kawai ya ce ba zai yi ba in yan ba Allah ke ne ya ce kai wannan ba zai yi ba ya ce to amma shi ne sama sai ta kanta kuma rana sai ta fito daga gabas kuma ta ringa tafiya ita kadai ba wanda yi ta a kaga ba aya kun gane magana kamar yadda jirgin ruwan ta yi kanta duniya ta yi kanta kenan ka gane magana ga kuma rana na a ciki tana kaiwa kullum 24 hours din nan zaga wannan awa goma sha biyun nan sai ta yi ta fito ta fada kullum tana yin wannan kuma ba wanda yake ba wanda yi ta a ga wannan ba aya ba ne amma dole ya yarda dan idan ya karyata wancan cewa bishin bata yanke kanta ba to kuma zai karyata wannan shi kuma wannan ba zai karyata ba yake saboda ai ga ma duniyar muna rayuwa an gane magana to duka irin wannan wadanda suke cewa ba wani azaban kabari ba ba ba kun gane magana duka da irin wannan kawai ake kawo musu hujja kawo musu shi a hankalce dan duk inda za ka yi musu kwatancen nan ko wallahi ba ganewa za su ba saboda fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul latifi suduri Allah ya ce ba makantan ido wannan ba da cewa ne ya makance ba shine ciwo ba ba shine matsala ba zuciyar mutum ta makance to an gama samun matsala ba kan cewa ne ya makance ba gani ba shi da zai haƙuri ma zai shiga aljanna haka wanda Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam a mun karanta wannan riyadu ko wanda suke zuwa riyadu na su ba mun karanta wannan duk wanda na karba mishi masoyan shi guda biyu imamun nawawi ya ce a idanu guda biyu kenan sannan yi haƙuri ya yadda jarabawa ce daga wurina Allah ce zan musanya musu da aljanna ba kaga shi falala ne ba ko amma zuciya in ta makance to shikenan kuma sai dai inna lillahi wa inna ilaihi to irin waɗannan da za su ce ba azaban kabari ba wani hisabi ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza to duk wani bayani da zaka yi musu na hankali ne kadai suke iya dauka to kai ma sai ka ija ayanka a gefe ka ija hadisin ka a gefe sai ka kawo hankali zalla irin shi ne Allah ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adawan bighairi ilmin Allah ya samu dace a gurguje manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayani in kiyama ta tsaya kamar da nace muku wato rikicin tashin kiyama rashin sani ne yasa hankalin mu ko a jikin mu ba ka ba manzo sallama ba na faɗa mana ba tun daga aiko shekara 23 da yake bai taɓa yin dariya ba duk abin da annabi zai yi ne shi ne kai baya dariya saboda mene saboda yana lissafin can ne ce muku wani magabaci ya hangi wani matashi yana ta dariya duniya ce daɗi a can dandali ana kira ya ce wancan ya haura siraɗin ne shi wancan har ya haura siraɗin ne saboda abin da zai sa ya murna ya ci daɗi ya gama tsira kenan amma mu ba duk da ma duniyan ba ta da daɗi in an ɗan samu wani ɗan faraga ko ba ba an ce maka dariya haramun ba ne ka sabai ma suna dariya amma dai kai da ganin salon annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam kai ka san nashi ne daidai ai tashin hankalin kiyama da sauransu shine ai Allah yake cewa wa idhal qubur bu'thirat inda muna magana wa anna Allah ya basu mafil Allah zai tada waɗanda suke cikin kabari ko Allah yake idan aka burkita kaburbura waɗanda suke ciki kaga suna furfutowa ni da muka gama fitowa gaba daya kamar wata tuta Allah ya ce za ganta kamar ita ce an tsaya kowa burin shi je wannan daidai wannan gurin to kiyamun kenan to amma kuma wancan kuma shi kuma wancan hadisin ya za hada shi da wannan shi kuma da bazala sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai kiyama ce sai an ga ayoyi guda goma din ai cikon na goman cewa yayi wuta ce daga kasar Yemen wani riwayan ya ce daga can gabas za ta taho ta kora mutane filin da za a yi sabi an gane maganin to ai ba cin karo da juna saboda ai shi kiyaman kafin ta tsaya ko su alamomi manya da za su yi ta bayyana to idan kuma ta tsaya din shine zaka ga ranan zaka ga watan zaka ga kokin an kunna mushi wuta zaka ga duwatsun to duk wannan fa ana cikin firgitin kiyaman ne kawai to kaga ai ba abun guda guda biyu bane su waɗancan za su faru ne kafin wannan abubuwa su ta juyewa kamar fitowar rana ta yamma sai kaga manzon sama ya ce duk wanda ya tuba a wurin Allah Allah zai karbe shi in dai rana bata fito ta yamma ba sai idan ta fito ta yamma za a ci gaba da rayuwa an gane maganar rayuwa to amma tuba ba a karba da sauran irin waɗannan ba haka in dujal ya bayyana za a ci gaba da rayuwa kamar yadda muke yi wannan shekarar kwanan farko kamar shekara wata na biyu a yau rana na biyu kamar wata rana na uku kamar sati za a ci gaba da rayuwa dabban kuma za ta rinka nuna mumuni din na karanta lahu da bata za ta tukallimin nasu annan nasu kanu ya tina rayu gini ita ma din za ta fito ta rinka bayyana wasu sun ce annabi misali ne ta goma ma dai wallahu ta'ala alam qur'ani ya tabbata dai su ma ya juju ya wajuju da za su bayyana a za su bayyana ne kafin wancan rana a kawo a sauko da ita gabdaka kafin wata a tafiyar kafin taurari su rinka faduwa kafin kogi ya kama da wuta kafin duwatsun a rinka kunnuka su kafin a lebur din kasa kafin kafin duk wannan gina za rushe su to amma shi wancan ya fara faruwa to abin da yake zazzaza ta arziki da zilzala Allah ya samu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ko ya Allah kai salati wa annabi Muhammad sallama da iyalan Muhammad warham Muhammad Allah kai jikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad da iyalan Muhammad wa barik ala Muhammadin ka yi albarka wa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa ala ali Muhammad da iyalan gidansa kama sallaita kamar yadda kai salati addu'a kenan ba wa rahimta kuma kai jin kai wa barakta kai albarka ala Ibrahim ga annabi Ibrahim alaihi salam wa ala ali Ibrahim da kuma alan Ibrahim fil alamin kai game da halittunka Allah innaka hamidun kai abun godiya majidun kuma abin girmamawa so abin da nake cewa shine in ka lura zaka ji wannan salatin da mummanci da wadancan da muka karanto ruwayoyin nan ko a wasu karatuka da muka yi duka sun inganta ba an baka ka'ida ba so shine mutum ya karanta wannan yayi in ya karanta wancan wanda ka iya yayi kun gane magana dan misali kila wannan bai iya wannan Allahumma salli ala Muhammad na wannan cikin Ishmawi ba amma ya iya wancan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallallahu ala Ibrahim na Kamidu Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala Ibrahim na Kamid ko wannan Allahumma salli ala Muhammad wa ala kuma zuwa jiya duk wanda ka iya din nan wannan din da ka ji Ibrahim ko Ali Ibrahim to yana ciki ko an baka ka'ida an gane magana da ruwaya manzon salama ya karantar da sahabbai daban-daban daban gurare daban-daban daban wanda ce muku wata rana ya zo zai wuce sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi mun san da muke ma sallama amma salati da aka ce mai maka ya zame maka annabi ya shiru wa sahabbai suka ce mun jawo shi mai tambaya muka ce a rabu ko ila mai tambayan qur'ani annabi bai so ba kasan shi baya faɗa fa idan annabi in an taba Allah ne zaka ga ce yana ta abu ne amma wai shi dan ka mutuncin shi ko ka taba shi shi a zatinsa ko da sun bata mai rai bai so ba sai dai su fuskar nasu kawai su ga wannan jijiyar ta kara ja kawai da dai ga fuskar nashi aka ya canza haka su amma irin wai dai ta surutai kun gane magana irin faɗa-faɗai da sauran a baya yi sallallahu alaihi wa ashe na jiran wahayi ne da wahayin ya zo kuma ya karanta musu ya wuce abin shi so sannan manzon salama ya kan karantar da su sahabbai salati na wanda aka ce a mai din to shine ruwaya daban-daban mana wancan sahabin zai ce shi annabi ya koya mai kaza ne bai tun da ya tabbata annabi ya koya ba kenan ba kuma zaka samu kowanne baka rasa ali ibrahim ko ibrahim a ciki ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da na faɗi wannan wani lokaci aka zo da karatun da ba shi ka iya ba sai ka kaman ko na kan ba daidai bane a daidai ne Allahumma salli ala malaikatika Allah kai salati wa mala'ikunka an jayi ko wannan duka in ka ga dama ne kana iya karawa da shi wanda kuma mun kaga a yanayin sallama ma yau zai karanta waɗannan dogon addu'an ba shi ne ya riga ya mene ya sallame to tunda mai gida kuma ya sallame ya dole kai maka mene ta zai shi ne mafi a chief leader din ne a nasali fa kai kana kan yi baka gama ba in ya sallame dole kai mene shi kuma bai gama nashi ba ka gama kai kuma dole kai mene ka jira shi ka ji mai gida su yi za duk galibin mutane za ga suna so dole sai sun yi tare da liman ba daidai ba ne fa sai ya yi kai shi ne daidai ka yi tare da liman ba daidai ba ne ka riga liman ɓata sallan ka kake shirin yi an gane maganar Allah ya mu dace to haka Allah mu salli ala malaikati Allah kai salati wa malaikunka wal muqarrabin da makusanta to mun yi bayani wai tsakanin bayan Allah mutanen kirki da malaiku malaikun aka san hawa hawa ne ko ba da mu shiga cikin Qur'ani Allah ya ce Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan Allah yana zaba cikin mala'iku ya ba mu wani manzanci kamar su Jibril a yana zuwa da sako a shi a mala'ikun ma kuma shi manzo ne an gane magana nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirina bi lisan arabiy an gane maganan kuwa tanzilu mala'ikatu war ruhu ilay bi yawmin kana miqdaruhu 50 yawwa to daka shi yana cikin manzanni to wai misali mala'iku haka tunda su ma hawa hawa ne fa wani mala'ikan yana da fuke guda biyu wani uku wani biyar wani shida wani kuma yana da ɗari shida to kuma dukkan sunansu ne ne mala'iku haka Allah ya ce alhamdulillah fatir sama ja'ilul mala'ikati uli ajini hatin masna thulatha yace mai na sanya mala'iku masu fuka-fukai ko fuke da kasani wani yana da biyu shikenan nashi wa thulatha wani kuma yana da uku nan da nan wani ba wani kuma hudu sai dai yazidi fil ma ya sha Allah yana halitta yana karawa kan abin da ya ga dama haka jibril alaihi salam da ya zo sai da ya rufe gabas gaba daya shi ne gidansu ne gaba daya Allah ya kara masa aminci so amma da shi da irin bayan Allah mutanen kirki ba kun gane magana da mala'iku shi kuma ka hada shi da manzanni shi da already dama ni salama dama rankin ne gaba daya an gane magana da misali mutanen kirki ba ya ce wal muqarrabina ba da bayin Allah mutanen kirki salihai mutanen kirki masu bin Allah da kuma mala'iku haka waɗannan da suke rayuwa ba irin masu rankin din nan ba irin su malakul mauti da waye da waye wasu malaman suna ganin bayin Allah mutanen kirki sun fi daraja a wurin Allah sama da mala'iku waɗanda ba su da wancan rankin su kuma waɗancan masu wancan rankin matsayi kenan go su kuma sun fi waɗancan kamar yadda annabi shine ubarul gaba ɗaya fi kowa ko to haka in ka biyo masu darajar sa na Ibrahim da sauran su ma suke fin waɗancan waɗan to sauran kuma mala'iku haka irin waɗannan sauran bayan Allah ba la sunne la yasuna Allah ma marahum ba suka ce dalili ko shine mala'ika shi dama an tsara shi haka ba sa ba wanda haka ba wani aiki da yayi yasa ka je ka duba tafsirin wattaba umma ta kullu shayatin zaka ji maganganun malamai kuma wanzila al-malakaini bi babila wa haruta wa maruta ba eh akwai maganganu akan wannan cewa wai daga cikin ma mala'iku an saukar da su dinnan nawa ma yu'allimani min ahadin na ta yakula inna ma nanu fitun fala takfur fa yata'allamu min ma fariqu fi bainal mar'i sai su koya musu abin da za su rabu tsakanin miji da mata an gane magana to kaga ko anan ma ai qur'ani ya tabbatar da akwai wani abu da ake yi kenan ai ba ya ce sake ta bane ai kuma misali masu cewa ba asirin ne kun gane Allah ya ce sai su yi musu mu fitina ne kar ku koya shi sihiri kafirci ne kar ku koya in sun dage sai su koya musu abin da za su raba tsakanin miji da mata da me yake raba tsakanin miji da mata tasiri ya ji baya santa isa galibi da gaske alamun da ake gane misali asiri shine abin da mutum bai saba ba kawai lokaci ɗaya ne yanzu misali mutum da yake da hankali kawai ga ya kama cin leda ya kama wani ka san an samu ne rana ɗaya kawai a samu wannan da sauransu su ko misali mutum yana tsananin kin abu kuma ga wanda kuma ya juya yana tsananin san shi al'ada dan ta dan adam hankali ne ke karban abu kun gane maganan kuwa da kuma yana tsananin san abu kuma ya jujire rana ɗaya wanda tunda ko mutum ne yayi da kullun ne ya ma baka so ba ya ma baka so ba kun gane suna taruwa sai ka koma hankali ka ji baya ka san shi ba haka ba amma inda lafiya normal mutum yana iya yin uzuri dan ka mushi ba daidai ba so daya dai wala a ce wannan gaban ta ɗari doguwa Allah ya sa mu dace to shine duka irin waɗannan daga cikin alamu amma dan wani lokaci akwai wani wata abubuwa da suke faru yau da kullum sai wani ya ɗauka asiri ne mu ba asiri bane musamman yayan mu mata wata bata ma mijin ne abin da ya kamata ba biyayya ba ba ba sai auro mai biyayya sai ta yi mishi mene sai tana mishi biyayya shi kuma yana son ta sai ya ce an yi mene to ina yana kai asiri ina yake to asirin kun ga yanzu wannan ta je yawon a karya mene to ai ba asirin ai na ta sihirin halali ne kamar yadda wahid abdulsalam bali ya kawo cikin sarar batar fi tasaddi da sayar ta lashirar sau da asali wannan larabawa masu iya magana sun ce ita rai an halicce ta ne da san mai kyautata mata haka kawai take ita rai na ce rai ba mutum ka rai ba ko dabba ya san mai ba shi dusa ba haka ba ne to haka ita rai na ce rai ka zo ne kan dawo da abin jikin dan adam ne a'a duk wata abu da ka ce in dai mai rai ne tana motsi to tana son mai kyautata mata dabba ce mutum ne waye ko ma dai menene to ya za a wannan tana ba shi wahala tana cutar da shi in yi gabas ita ta ina ya kare ya nemo wata kuma in yace gabas za ta ce gabas in yace yamma ba to kuma sannan ka ce kuma wannan mata asiri ne ita mana shi asiri aka mishi yaji yana son wane ai wancan ka'idan ne da saniya ta ji tana son mai bata dusa ai ba asiri ya mata bago to ita ce wannan ka'idar Allah ya samu dace amma ko wanda yake na asirin ne haka duka dai koma wanne ne musu jarabawa ne Allah ya samu su jarabawa wal muqarrabina da kuma makusanta Allah madaukakin sarki wa ala anbiya'ika da kuma annabawanka war mursalina da manzanni kun kullu ai ana biyo abun daki daki ne ai ko mala'iku sannan sai bayan Allah mutanen kirki kenan kowa malan nan ta gefe guda kullu ya dan fifita su akai tunda ai da ce mala'iku sai aka biyo baya da wane mukarrabina sai aka biyo ba da ne al'anbiya ko san kasan ai suna da rankin ko sannan wal mursalina ba an gama muke nan kuma to aka ga ya biyo da su ya haka amma ba wai ina nufin wai hakan yake nufi ba amma akwai maganganun malamai ne akan wannan wala ahli ta'atika da kuma waɗanda suke ma biyayya ajma'ina gabaki daya tunda akwai wanda yau da kullun ne kamar yadda wancan sahabin Husayf ibn al-Yamani a ba shi ba hanzala tudin ne yake cewa na na zama munafiki yana kuka dinnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi maganan sai na bakar ya ganshi yana kuka ya ce lafiya hanzala ya ce wallahi ni munafiki ne ya ce lafiya ya ce na gangan mu ne gaba annabi in wazi ya wazi kuka hankali ya tashi ya jawo aya jawo hadisi sai mu ji muna kuka zuciyar mu ya kadu wani lokacin annabi yana wazi kuka suke yi har su zubar da hawaye su jika gashin gemun su ma duk suna yi eh kamar yadda Irbad ibn Sari ya ce wata rana annabi ya mana wazin da zukatan mu sun kadu idanuwa sun zubar da wayar muka ce wannan na ga wazin karshe ne to ka faɗa mana abin da zamu rike din nan fa ausina din nan ai wasiya wa'azi ne ya musu tashin hankali hankalin su ya tashi kai in kana bibiyan hadisi akwai ranar da ya musu wa'azi yake cewa cikin cikin wa'azin shi yake cewa wallahi law ta'lamuna ma alamu la daktum qalina wa la bakaytum kathira wa la mata lazzatun bin nisa'i ala al-furush yace wallahi yana ce mu zahabaya cikin wazin yace da kun san abin da na sani wallahi da kun yi dariya kaɗan da kun yawaita kuka ya ce wallahi da ban kwanta kwanciyar aure da matan kun ji daɗi ba ya ce haka suka tafi hanya suna ta kuka sahabbai to shi ne shi hanzala yana kallon wannan in kuma an kwana ɗaya biyu haka sai yanke shi cikin matan shi da yaran shi ana ɗan wasa da dariya shi ne ya ce to kai hanzala munafiki ne gaskiya sai na bakar ya ce eh to kuma wannan faniwa yana samun rufumuwa to tun daga sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam shine aka kai maganar wurin manzo Allah sallama to wannan ma munafici ne ko rasulullah annabi yace a al-imanu sa'a fa sa'a shi imani lokaci lokaci ne wani lokacin ka ji ka ka dau caji wani lokacin kuma ga sai dai Allah ya bada lada yace ai da a ce ji manzo Allah sallallahu alaihi kuna ci gaba da yadda kuke ku tashi nan jigum jigum haka kuna ci gaba da rayuwa irin wannan da mala'iku sun rinka kawo muku hannu kuna musaba ana gaisa so da an zama distinct an zama iri da to amma wani lokacin ka ji ka imani alhamdulillah wani lokacin kuma ka ji abin Allah zai karɓa mana so wannan shine dan adam da haka ba munafunci bane wa ala ahli ta'atika da kuma masu yi maka da'a ajma'ina a gaba ɗayan su saboda akwai wanda kamar yadda Allah ya kasafta abun guda uku a cikin suratul fatir ne ko ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا التي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير yace ai sai muka gabatar da littafin mu ga bayin mu waɗanda muka zaba cikin su akwai wanda yake zaluntan kansa akwai cikin su wanda yake dan tsaka tsakiya akwai kuma wanda ya yi nisa wajen ayyukan alkhairi kashi nawa kenan kashi na nana ashir ta zo tana bayani akan ayan ta ce da aka ce fa minhum zalimun li nafsi cikin su akwai wani zaluntan kanshi cikin wanda suka gaji littafi musulmi ne ake magana ba arna ba ba an gane inda in ka gama ayan kana gangarowa gashi nan aljannatu adnin ne tajri min tahtiha mahallawna fiha min asawir min dhabi wa lu'la wa qala alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafur shakur alladhi ahallana darul maqamati min fadl la yamassuna fiha wa la yamassuna fiha lughub an gama da mutanen kirki kaga aljanna ce to ai shi ne suwaye ne eh zalimul li nafsi tace ire-iren mu ne kaje ba na Aisha ba take wa dan wannan ma'anar shi da ta gaice shine wani lokacin ka ji ka bawan Allah wani lokacin kuma ji a kwaso zanubin nan an gane magana kaga kwaso zanubi zalimi ne ne ni nafsi ne akwai muktasid wanda aikin alherin ya fi na sharrin yawa gaskiya amma dai kuma shi ba can ne ba a kasan mutanen in kasa sun kusan ukun zai baka akwai wanda zunubin shi ya fi mene aikin alkhairin shi amma fa musulmi ne tunda ka'ida ta musulunci baka fita mutum daga cikin da'ira sai ya aikata kafirci ko me yayi kwa irin sata irin fashi da makami irin zina irin luwaɗi irin duk waɗannan laifuffukan da ka sani manyan dukkan sunan shi fasiki mai laifi amma fa musulmi musulmi ne amma fasiki an gane magana amma kuma abin da yake na kafirci shi kuma mutum ko shi ne da tuman ka'aba wallah ya fita ya kawo maganin kenan ba da shi ne ƙarshe ba ba sallah ba kenan ina ke kallo to ko shi ne da duman jikin ka'aba kafet din nan ko to ko shi ne a wurin wallahi ya fita baya ciki kuma ka ce min wani ne ya fita daga ciki a ni ban san shi ba gaskiya sai dai akan ce mai laifi kaza annabi ya ce kafirci ne yake yi to shi idan ya ga yana yi ka gane sai ce shi an kafirta shi amma a nuna bangon na ce kafiri ne ba zai yi wa dau sai an cika sharɗa sharɗan kuma suna da wahala don ko yana yi ya san yana yi kafirci ne idan ka tambaye sai ce shi wani malami ne kaji social media ko an gane maganin kuwa shi wani malami ya ce ba matsala kaga yanzu yana shubha kenan da Allah social media ba ya aiki ba na'am kuma musamman a Najeriya da kullum wani malamin yana so sai yaki shiyarci ne ne ku rinka lura sosai ba na wani bi sosai amma dai tunda san zuciya ya yi yawa wani burin shi sai ya ji wani ya haramta kuma ya san fa haramun ne da nassin aya da Qur'ani ko sai je kalato ta magana da wani malami ya ce a iya yi ka gane magana sai zai ce saboda ya kishiyarci ne ne wancan to ita ba ake yi fa shi kuma wannan bai san kan abu ba Allah ya sa mu dace muna magana sun manta sun mawaratunan kitabar ladina safaina sai muka ganar da littafi waɗannan wanda muka gajar muwa ko akwai zalimin da nafsi ba shi yake magana ba wani lokacin zunubin shi ya fi mene alheri shi muka ce amma yana na cikin da'ira ta ina musulunci ko ka ka fitar da shi ba dan baushi kan yi wani hausa ba ya ce wannan mutumin ba musulmi ba ne saboda ya ga ya yi wani zalunci ko ya wani kun gane maganan aikin da mai imani da ya gani shi ba zai mai ba shi dan bahaushe shi yana irin wannan mana bahaushe yana irin wannan ya ce kai wanda ya wannan abu ba musulmi ba ai musulmi ba zai yi haka ba kun gane maganan eh kuma da ya faɗo hakan kuma shi wanda ya aikin kuma yana na aina a musulmi ina ne sallama me yace a cikin hadisi na gudau dan bambanta ba cewa idan kiyama ta tsaya zan je in dawo in je in dawo wajen Allah maɗaukakin sarki ya banci dan musulmin da ya kashe musulmi dan uwan shi sai ce ba za ba ka ba ji kalmar fa musulmin da ya kashe musulmi kun gana da lafazin kuwa musulmin da ya kashe ne ne ya kira shi ayi da musulmi yago kun gane maganin kuwa sannan ka duk wancan hadisin da mazala ya ce idan musulmi suka yi faɗa su biyu da wanda ya kisa da wanda aka ki ai bai fitar da shi daga daira ba ya ce duka wuta za su sannan ka sake komawa cikin qur'ani suratul nisa'i da Allah ya ce wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazahu me Abdullahi dan Abbas ya ce dawoma zai yi amma su malaman suka ce ai shirka ne kawai ake dawoma amma dai musulmi ya kashe musulmi da gangar har yanzu yana na musulunci shi da haka ba dawoma zai ba shi ku yabi doron ayan ya ce khalidun fi haka ce an gane maganan kuwa su kuma suna cewa ne ai annabi salama zai fitar da koda kwayan zarra mu take da shi na imani bayan shekaru Allah zai sa ya je fitar da shi Allah shi zai ta kaiwa da koma sai ya tabbatar ya fitar sallallahu da gare jawo ku da nefa rasulun minan fusikum azizun alaihi ba ka ba ana ta kai ta kai mutum ya zama shiga aljanna ba shi kenan ba su Allah ya sa mu dace zalimun li nafsi kenan shi zulubin shi yafi mene yafi alherin shi yawa kenan ko yana na cikin daira to sai na bi muktasib shi kuma ana rinjayen juna ne shi wancan kusan galibi dama to tare rayuwar shi zaluncin yafi yawa amma yana da ɗanyo ayyukan alheri kun gane magana yanzu ga ma jajibin yusuf na ce muku ba shi ba sahabi ba ne amma fa ya kashe sahabbai ma ba ku ji ba shi ba sahabi ba ne amma ya kashe sahabbai daga cikin wanda ya kashe akwai abdullahi dan zubair dan gidan zubair bin awwam asma wanda annabi yake cewa tana da majanyin goyo guda biyu ta take daukan abinci a sace take kai mu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar sanda za su yi hijira din nan ai ka sun yi wajen kwana uku a hanya ita yayin Aisha radiyallahu anha ita ke wajen goyon guda biyu annabi ya ce za mu sanya mata shi aljanna ka san ka ji an ce zaka samu wani abu aljanna zaka shiga ne ba amma ka shiga zaka samu Allah ya samu dace so da haka danta na cikin ta ne shi Abdullahi dan Zubairu a ta bangaren uba ana ji a yago a ta bangaren uba Zubair bin Awwam kenan ko to shi jikan Safiya ne Safiya goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi baban shi zai rinka wasa da annabi ne dan mace da dan namiji kasan kuwa da dan kusanci ayi ko yawa a ta bangaren uwa kuma ita asma'u yar gida abubakar siddiqu ne aku ai ba laifi a bangaren maman shi yar gida abubakar siddiqu ne a bangaren baban shi da ita kakan shi kenan ko tana matsayin gogon manzon Allah sallallahu alaihi amma ya kashe shi Abdullahi dan wane dan zubairu shi ya ga annabi ya musulun tare annabi ya mishi abu ba shi kuma hajjaji bai gani ba lokacin yana gwamna a lokaci ya kashe wasu sahabbai haka to amma yana da alheri na yi ma qur'ani wasu ne kuma ba za ka fita da shi daga da'ira ba fa hajjaji ya kashe ai ba wuya an gane shi ai ko wannan da hadda wannan yaron a masallaci suka yi ta buga ta go ya ce gwari mafa da wani fir'auna da na kafa da wani kuwa so a kaga dai da yake wannan abubuwan duk da ya yi Allah ya ji kan musulmi an gane ko to amma kuma yana na da'irar yana kuma kai ka san wa mai yakatul mu'minin wanda ya kashe mu'mini da gangar tunda kawai ba abin da Abdullahi dan Zubairin yayi bara dan faɗa maka ji lokacin da aka ce sayyidina Muawiya kafin mutuwar shi wasu suka ba shawara cewa kafin ya mutu ya nada Yazid dan shi a shine ya fara gado na sarauta mun gane magana shi ai Muawiya shine na biyar din ai amma kuma ba kalifa ba ne asalin wanda dama shi ya hau kujerar sai jina alin alasan ne kamar yadda ya wasiya an gane maganan su shi kuma bai daɗe bai ce a ja kira mu auya yi wannan faɗan ne baya so ana ta zubar da jini ya ce gashi nan a ci daɗi lafiya tun shi ɗin ai saboda shi nashi mulkin ba kalanta khilafan ba ne su ma'ana suna gadantar mulkin nasu ya kama da na annabtan ma'ana adalci da kwatantawa kuma na shi sarauta ne to a lokacin mu'awar radiyallahu anhu shine suka ba shi shawara cewa ya naɗa ɗan shi yazidu yazidu yaro ne kuma bai da gogewa sannan ilimin ma dai alhamdulillah an gane maganan kuwa in ana maganar cancanta ne gaskiya baya ciki shi kuma mu'awiya ya kai amfani da wannan dama yana da fawa kuma ya biye ma waɗanda suka ba shi shawara ba ga sai na umar ayan ta ba shi wannan shawara aka ce na abdullahi dan umar kuma abin girmawa ne a cikin sabai ya ce kai ba allah ne na mafi ranka ba akwai mukamin da kake so ne in yawo ya baka ana haka ya ko yawwa su shi ne ya ce abdullahi ɗana ko yan cikin takara guda shida nan da na fitar baya ciki wannan da ya ce a zaɓa duk wanda a zaɓa allah ya bashi ba matsala saboda annabi ya mutu yana yadda da waɗannan mutane guda shidan da ya ware ai ya ce ɗana dai kawai shawara ne ya shiga cikin masu ba da shawaran wani da wani Allah ya samu dace so kaga ai bai yadda ba ko abdul abubakar sai ina bakar ma yana da yara manya fa maza usman ma haka amma duka ba sai sayyidina ali shi kuma yana kallon alhasan to kuma dama ga wancan magana annabi muhammadu yace wannan alhasan jika na ne na wajen fatima kenan ɗana ne yace ina sa ran Allah ya kawo ƙarshen fada na ƙungiyoyin musulmi guda biyu sanadiyar shi kuma sanadiyar shi ya tabbatar da abin da kakan shi ya fada an daina fada to shahidin mu da shi ne da aka nada yazidu a matsayin baban shi shine walid ahad kenan ko ma'ana in ya fadi ya mutu dan shi zai gaje shi kenan ko to kafin ya mutun yayi ta neman haɗin kan gwamnoni in su a lokacin suka ce gwamnoni shugabannin ƙasa ne kamar a misir za a turo gwamna kaf misir gaba daya kamar iraki za a turo gwamna shine shugaban ƙasa an gane magana ya ta neman haɗin kan saboda kar ya ziri ɗan shi ya same ne matsala in ya wasu suka yi baya wasu kuma dai na dole wasu dai haka dai wasu kuma suka mika kai 100% shi ne ai da ya su kuma suke cewa lahi dan zubairu tunda yana da jinin ta bangaren zubairu kenan ko ga safiya goggon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da ta cewa ba ba kun gane magana wasu mun suna ganin ana girin ma yin sauran sunan dai karshe wasu suka nemi ya yadda a makka a mishi mubaya kasan lokacin headquarter tana sham ne syria an gane magana to shi kuma majaji yana gwamna a nan kamar shugaban kasa ke ba aka sa rikici suka kama fada dai karshe ya ka abin har ya daure shi ya ka abin Allah ya sa mu dace mu je mu shayi mu da ne fita daga ira da'ira mene musulunci so duk mutum ba wai wani abu ne yayi na kafirci ko shirka ba irin shi ne manzo Allah yake cewa idan kuka samu shugabanni azzalumai sabai suka ce ya rasulullah ya zamu musu yace ku musu biyayya ku nemi hakkin ku a wurin Allah ana maganar gwamnatin musulunci ba karkaje ka haɗa mana democracy government by the people for the people to the people ko yau ba ita ba ce ana magana kamar na hajjajin ai karkashin shi yazidu din kun gane magana ai ba kafirci yake ba sai dai kawai iyakuta mu da zaka ce ana wasu abubuwan da ba daidai ba gwamnati ko zalunci ko su san kai ko fifi kun gane magana duka irin waɗannan abubuwan to amma dai ba kafirci yake ba da qur'ani ne yake aiki an gane magana to irin shi ne sai zama mutum yana so zai fita daga tafiyar sai manzo Allah ya ce a'a ya ce musabai ku musu ɗa'a ku roƙi Allah ya ce in dai ba kun ga kafirci ne a fili daga gare su ba ya ce ku musu biyayya Allah ku roƙi shi zai ba ku na ku saboda ya faɗa musu ne ya ce musu kaga bayan mutuwa na satal kauna asara za ku ga ana fifita wasu a kanku ku sahabbai na za ku ga ana rabo ana ba wasu da ga wannan ma inda irin wanda za su ce a yan faɗa gaibi ne kun gane magana ya ba gaibu bane Allah ne ya sanar da shi abin da zai faru kuma zai faru kuma zai ya faru an gane maganin Allah ya samu da ya ce su su sannan Allah ya ce fa minum zalimun li nafsihi wa minum muqtasid ko to shi kuma muqtasid galibi hasanatun shi sun fi yawa an gane wani lokacin shi dan ya rinjaye bawa ya yi laifi amma inda zaka tsaya kai calculating ayyukan alkhairi shi ya fi na sharrin shi yawa shi kuma wancan da akwai alkhairan amma sharri ya fi mene shi kuma sadikun bil khairati dan abin da ba za a rasa ba su ne irin su da Allah yake cewa walladine yastanibuna kaba'ir al-ismi wal fawahish wa idza ma gadibuhum yaghfiruna su ne waɗanda suke nisantar manyan laifuka duk wani babban laifi ne sani irin su ƙarya irin su gulma irin su cin nama irin su an gani duka baya yi irin wannan sai dai ƙanana wai za ma gadi buhum ya gufi in aka ba sa shi sukan yafe mu wanda ya musu wannan na shura kenan da kuma wancan alladina yasribu da kabara sun wal fawaisha illa lamam inna rabbaka wasil maghfira na cikin suratul najm kenan sura da suke santa manyan lifuka da alfasha sai dai kananan zunubai to su kuma waɗannan ubangijin ka mai fadin gafara ne yana yafe musu to sabiqun bil khairati kenan an gane maganar su suna riga rige su aiki alkhairi to irin su su waɗannan sun riga sun yi nisa to irinsu ne ake maganar saitinsu da mala'iku wanda misali sai a 22 hour in ma da zanubin da zaka iya nunawa nashi irin kananan nan kusa misali a cewa zuwa alola sai mutum ya zubar da ruwa ya wuce kima wannan abin da ya ba daidai ba ne kun gane irin waɗannan wanda mu ba ma koma ta su ba to irin waɗannan in ma za ka samu a jikin shi to ba su da yawa kaɗan to irin su kuma alolan da yake yana kawar mai da wannan da abin da ya gani tun da dama mai kiyayewa ne kaga sai zama yana rayuwa fresh kenan wanda manzala yace a sha ramadana ila ramadana juma'a ila juma'a wa salat salawatul khams din nan da yake salloli biyar juma'a zuwa juma'a ramadana zuwa ramadana Allah yana kankare bawa ga zunuban shi duk yanzu ba magariba akai ba tsakanin magariba zuwa isha Allah yana kankare bawa zunuban shi tsakanin isha zuwa asubahi tsakanin juma'a zuwa juma'a ramadana zuwa ramadana shekara kenan ko yau lokaci yayi ko magana yau da ƙari sabo ko so ana kankare mu mutum zunubi to irin wannan ne to kuma ai kana buƙatar ka san manyan da akwai fulafukan da da yawa muke yin su mun kwa jikin mu amma suna cikin kaba'ir da imamu zabi ya kawo cikin littafin sa sun littafin kina da kaba'ir manyan laifuka guda saba'in da wani abu to kaga irin wannan baka ma san manyan ne kake yi ba balle kai ne ka kyakiyaye su amma dai wannan abin da ya zama mana abinci kai ka san yana cikin kaba'ira ga wata ka'ida da aka bada an gane dan faɗan mana duk zunuban da Allah ya ce ya tsine mu mai aikatawa ko Allah ya ce na shirya azaba mai aikatawa ka'idan da su suka bada kenan malama an gane magana ko fushi lokaci ko ta yin sa
Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tare kulu jannata kattatu ba
daukan magana annabi wance ya dauki maganan wannan ya kai ma wannan annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba an gane to irin wannan irin shi sai su ce to wannan babban laifi ne kamar annabi sallama ya ce la'ana Allahu man ahawa muhammadisan duk wanda ya bamu wani mai ta'addanci mafaka an gane maganan Allah ya tsine mishi to irin wannan sai su ce babban laifi ne salasatu la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wala lahum azabun alim annabi yace mutane ina dan bayan misali ne fa mutane uku Allah ba zai kalle su ba kiyama kallo da rahama Allah ba zai tsarkake su ba an gane maganin kuwa kuma ba zai musu magana ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi annabi sai da ya maimaita abin nan su uku abu zari yana gefe ya ce kabu wa kasibi manomi ya rasu dalla aiko sun taɓe fa sun yi asara su waye waɗannan tunda ake bai faɗi sunansu ba bai faɗi kuma laifin ba kun gane yana irin wannan wani lokacin sai jawo hankali kawai sai ce kaga mutane uku Allah ba zai musu magana ba kiyama ba zai kallo su kallo na rahama ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai radari an ji masu sake cewa kaga mutane uku sai dai haka su uku sai abu zarin ya ce sun taɓe kuma sun yi asara su waye da Allah ya rasu dalla sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace almusbiru namijin da yake sakin kayan shi yana jan kasa wai ina baka ne irin ka'idar da malaman ku suka bada to kaga irin wadannan kana bukatar ka domin sai su an gane magana na biyu shine wal mannan mai gori ya bada ya gori ji fa abin da ya faɗa da farko kafin ya bada ansa mutum uku Allah ba zai musu magana ba ba zai tsarkake su ba kallon rahama a kiyama ba zai musu ba suna da kuma azaba mai radadi ka ji point din mu na karshen ta an gane maganan sai dai maimaita suna sai ya ce waye waɗannan ya rasulullah ya ce to na farko namiji fa ba mace ba da yake barin tufafin shi yana tafan kasa ma'ana yana jan kasa da yake nan ko na biyu manna ne mai kuri ya bada ya ce a yaran nan ma ne maka shi ma biyu kenan ko shi wal munfiqu sil'atahu bi halifin kazib ɗan kasuwan da yake siyar da abin siyarwar shi da rantsuwa na ƙarya wallahi haka abin yake kuma wasu ba sa ganiya ne ko shi wannan rantsuwan ma yana tafiyar da albarkar kasuwanci ne ba haka annabi yake cewa da wannan rufe-rufen da ake a kasuwa wallahi ne sai ga ana samun kuɗin ka rasa ina aka kai da riban fa in za ku zauna ya ma lissafi watannin nan da ya wuce zai ce maka ya samu dubu ɗari kaza riba ne kawai nan amma kuma ya nuna maka aiki sai wanda ya karfin hannu na kila je dan sa kudin a gida ya dan ya nuna maka wani abu haka ina suka tafi ina suka tafi ba bai sani ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan sadaka ko bayyana burika lahu ma fi bayyima idan suka yi gaskiya a kasuwancin su aka bayyana aibin kaya sai Allah ya sa musu albarka yace wa idza kadhaba wa khatama aw idza khatama wa kadhaba muhiqa barakatu idan suka ɓoye ɓaibin kayan da yake nan ko kuma suka yi majuna ƙarya ba yanayin yadda abin yake ba suka fito da abin suka yi ƙarya wa juna annabi ya ce to sai a shafa albarka ga kuɗin amma ba albarka shi muka rasa to irin waɗannan laifuka sai ce wal munfiqu sir'atahu bi halifin kazi shine cikon nan kenan to wanda yake siyar da abin siyarwan shi da ƙarya da rantsuwan ƙarya shi ba Allah yana mamakin wai bawan shi ne yake rantsewa da sunan shi yake cin abinci kun gane magana ma'ana an yadda da shi ne fa saboda ya rantse da wani aka yadda da shi shi kuma har inci yake a yana da matsala ware ni ma abincin ta wani hanyar ne an gane magana yasa ka'idan da mu muke bi ba ita ce ka'ida ba na faɗa na maimaita ba kasuwanci ne a halallahu albai'a Allah ya halatta kasuwanci 100% amma ya haramta riba ko to ai akwai dagauniyan da ke cikin kasuwa wanda yake ba riban bane amma abubuwa ne a ciki so wannan shi ne ce mu ka'idar shi ne ni bukari yau idan ina so fara kasuwancin masara zan nemi ɗalibi na ne sa abdallah in ce ya kuke yi abdallah ya ɗan gidan imam ya karanta min yadda ake yi malam shi ne fashehun na shi ne kabir gomba ka gano magana in ya karanta min sai nemi mene jari sai in fara a hankali ina ɗan bubbugawa ko har ni ma zama shehu Allah ya samu dace gaskiya ba haka musulunci ba mai halar ya bada kada ya ce wala hilalahu a ta alama bai halatta ya aikata wani aiki komai kankantar sai ya san kuce ala kasuwa zan yi to sai ka je ka zauna gaban malamai mene halatta ne ya haramta shine number one kafin jari kafin na magana musulunci ne ko sai kuma za mu sallah ne
bangaren kasuwar misali
na'am yanzu a ka'ida idan na saya misali kamar dubu goma eh sai ka ce yanzu malam nawa ka ce abin da malam eh
zan gaya mishi kawai gaskiyar lamari dubu goma na saya ah ko ko zan iya cewa dubu sha biyu ah ko a shi wannan shi ya daure ka ne kai kuma baka da waye sai ka biye mai idan a ka'ida yana neman dole farashin da ka sai kayan ne zaka faɗa mai gaskiya ne gaskiyan zaka faɗa mai Eh, wani zai ce ka gaya min gaskiya yawa shi yanzu irin wannan da ya faɗa ito a kayan kanun ka fa ka gane maganan a ka'ida in mutum ya mishi ƙarya to albarkan kasuwancin ya tafi da shi ka gane maganan da ce mishi zai kawai ka sai kaya ka gane maganan kuwa ka sai kaya kawai nawa ne kasi ya ce ba zan faɗa maka ba in ya matsa kuma ka ce zan faɗa maka shikenan ka ce ba ka siya dubu goma ne sai ya ce a baka riban dubu biyu dama ya mugu ne ai ka gane maganin kuwa sai ka ce gani ma ya tare a gaba nan nan ba na sayarwa ba ne ya baka dubu biyar ka ce riban bai mun ba ba a jun shi na kudi kudi shi na jun shi ba kai kuma kayan ka na gaban ka na'am A- ai duka tubarbaru ne mutanen mu ake yi ai shi yanzu ya matsa ne sai ya san sirrin ka to mu kuma tun da dama duka gariyan da ya ka shirya ta ya siya dubu goma zai ce sha biyar ne sai da ya san kire ya kara mai biyu a wurin sha nawa kenan sha bakwai ya ci dubu bakwai komai tsiya dai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ai ba lokaci ne wa sai tun da hakuri